شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله أتيك بركة ثم لتابنا شرح السنة لإمام البربحاري رحمه الله muna karatu a inda malin ya kawo cewa idan ka ga mutum yana zama tare da 'yan bidi'a ko masu bin son zuciya kai ka san ba suna tafiya akan sunna bane kuma yake zama a cikin su to ka hana shi idan ka masa bayani ya gane kuma ya ci gaba da zama da su to kai din ma ka nisance shi domin shi kansa yace sahibul hawa yace ahlul ahwa hum ladina yattabi'una ahwa'ahum abinda ake nufi ahlul ahwa kada sune masu bin son zuciyarsu a tsarin addini suna bin son zuciyarsu ne ba abin da yazo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita kuma bauta ko ibada malamai sun fasata da cewa shine ka bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yi wa Allah ɗa'a da kuma barin abin da Allah ya hana da niyyar ka samu lada a gun Allah ko? ya ce su ne waɗanda suke bin son zuciyarsu wane za'atihim suna bin abin da za a ƙwalwarsu ra'ayinsu fahimtarsu su shi suke maidawa addini ba na ko da za a samu wata aya ko hadisi in ba ta daidai da ra'ayinsu ko abin da suke so ba ba sa yadda da shi sai sun marta wili ce wannan hadisin bai inganta ba saboda ya saba ma aqidarsu ko ra'ayinsu ko fahimtarsu ina fata an gane kuma ko da hadisin da ba za a ture shi ba sun yadda ya inganta sai su ce amma su a kazaɗinsu e ya ce maka wannan hadisi ya inganta amma mu a kazaɗinmu mu ko muna kaza ya zafaɗo wani abu aka sun hukuncin da ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai suna bauta wa Allah ne a bisa abin da ya zo na ra'ayinsu da kwakwalwarsu su ne masu cewa wai duk abu ne sa'a wa hankali to ba addini ba ne shi kuma addini ba ra'ayi ba ne ba kwakwalwa ba ce abin da tabbata a ƙur'ani ne ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa addini mana za ka yi shi ko da baka gane menene ma'anarsa ba ko menene hikimarsa ba tunda Allah ne ce ayi kuma Allah ne ce ayi kawai sai ka aikata da niyyar ka yi bauta ga Allah ka samu lada ina fata an gane idan za ka bauta wa Allah a sai da ka gano cewa abu kaza ya dace daidai ne a yi shi akwai fa'idar da za a samu sai ka je kai ma'ana ka samu wani jin daɗi a rayuwarka ko ƙarin lafiya ko hana cutuwa sai kai da wannan manufar to a lokacin ba kai ibada ba ko ba kai bauta ba ko ba ka samu lada ba kawai ana yin bautar Allah ne da ibada ta Ubangiji a bisa da abin da Allah ya bada umarni a yi manzan Allah kuma ya karantar sallallahu alaihi wasallama ko ya ma daɗi ko bai maka daɗi ba ya ce wala ya tabi don kitabu wa sunna so irin waɗannan mutane ba sa bin ƙur'ani da hadisi inna ma yattabi'una ma ko mata hawahu anfusuhum suna bin abin da san zuciyarsu kawai ya raya musu abin da ya musu daidai musu dadi yake ne su bishi fa idza khalafa alkitabu was sunna ko ahwaahum in aka samu ga hadisi ko ayar qur'ani amma ta saba wa san ra'ayinsu to ba za su bishi ba yace taraku alkitabu was sunna a irin wannan lokaci sai su bar qur'ani ba za su yi aiki da shi ba su bar hadisin manzo Allah ba za su yi aiki da shi ba kuma faɗa hawa'ahum aka zuhu duk kuma abin da ya daidai da ra'ayinsu ƙur'ani ya zo da ta magana ko an samu hadisin manzala ya zo da ta magana kuma sai aka yi dace su dama ra'ayinsu haka ne to sai su ɗauki abin ko su rika yaɗa shi sai ga shi ma Allah ya ce kaza ma'ana kamar ga wata aya tana goyon bayan aƙidarsu ga wani hadisi yana goyon bayan fahimtarsu sai su rika yaɗawa kuma suna jin daɗi ya ce la'an inhan kuma ne haka la an imanin bihi za su bauta wa Allah ne ba don sun yi imani da wannan ƙur'ani ayar ta ƙur'ani ko hadisi ba sai dai kawai dan yayi dare da ra'ayinsu yace walakin ko li'annahu faqa ahwa'ahum suna bautawa Allah ne saboda wannan nafsi na Qur'ani ko na hadisi yayi dare da san zuciyarsu yace wa hadihi dariqatul yahudi to irin wannan salo na bautar Allah kuma shine hanyar yahudawa su ma suna bautawa Allah ne daidai da abin da yazo a hadiyar littafin su wanda ya daidai da ra'ayinsu in annabin su yazo musu bayani akan wani abu sabanin ra'ayinsu sai su kareta shi wasu annabawan ma su kashe su in kuma yazo musu da wani bayani da ya daidai da irin aqidarsu da ra'ayinsu sai su rika jin daɗi suna murna suna faɗar cewa ma gashi Allah ma ya ce ayi kaza ko gashi annabi wani ma ya ce mana ayi kaza ina ba ta ana ganewa ya ce fa innal yahuda innama yu'iquna rusula fi ma faqa ahwa'ahum su yahudawa suna da'a ne ga annabawansu cikin abin da annabin nasu ya faɗa in ya daidai da ra'ayinsu wa ma khalafa ahwa'ahum khalafu rusula fi duk ko abin da annabin su ya zo musu da shi sai kuma ya yi saba wa ra'ayinsu ya son zuciyarsu to sai kuma su karyata annabi ya ce fa'imma ya ƙatulunahun ko su kashe wannan annabin wa imma an yi kaddibuhun ko kuma su karyata annabawa ɗabi'ar yahuda ke suna kashe annabawansu saboda sun kawo musu wani abu saɓanin aƙidarsu da kuma al'adarsu suna rayuwa akan wata ɗabi'a da al'ada sai Allah turo musu annabi ya hana su wannan abu to sai su karyata annabi sai su kashe shi ma wani ina fata ana ganewa in kuma aka yi sa'a annabin ya faɗo wani abu da daidai da al'adarsu da ɗabi'arsu da halinsu sai su ji daɗin wannan magana ce to ha gani ai dama mu muna kan daidai da mu da iyaye da kaza kaza kaza kaza kaza da zai faɗa musu daidai a yanzu da ayar qur'ani ko littafin su da aka saukar musu su ji daɗi kuma an jima ce gahi Allah ƙara turo saƙo cewa kuma abu kaza da kuke yi haram ne sai sai da kuma ƙarya yake kaga wani shine yahudinci kenan su suna bauta wa Allah ne ko suna kin bin Allah da manzon Allah ne a bisa ilimi sun san abin da manzon Allah shi gaskiya ne amma tunda bai sa bai bi san bai bi san ra'ayin su ba an turo shi annabin a cikin larabawa ba a cikin yahudawa ba sai su ƙare ta manzon Allah to yasa duk wanda yake da siffa irin tasu ta kin gaskiya ya san gaskiya ce ga ta amma tunda ba ce da ra'ayinsa ba zai kita zai yaki da ita to yana da ɗabi'a da hali irin na yahudawa Allah ka tsare imanin yace wa ma qaqina ne kama qala eh tare ba mun gurin bane yace kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya faɗa dangane da Yahuda ke ba da labarinsu ya ce kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu di yayin da annabi ya ji musu aka tura musu annabi ya faɗa abin da ya saba wa al'adarsu da ɗabi'unsu da halayensu to wasu annabawan sai su karkashe su wasu annabawan kuma su ƙaryata su shine siffarsu sun kashe annabawa da yawa sun ƙaryata annabawa da yawa sun yi annabawa izgilinci da cin mutunci saboda me sun zo musu da abu ne sa'ama ra'ayinsu shi kuma dama annabi ana turo shi ne don ya nuna wa mutane da suke rayuwa a wannan zamanin nasu cewa abu kaza da suke kansa ba daidai ba ne allah baya so ya hana kaza za a yi abu kaza kuma da kuke kai to daidai ne a ci gaba da shi na fata an gane in ka dubi manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwan da yayi ya samu larabawa akan ɗabi'u da halaye da ibadu iri daban-daban sai ya kawo musu abin da yake sabanin nasu suna da gumaka sun daita su ne allolinsu kowa da gunkinsa kowane gida da gunkinsu kowane mutum da gunkinsa kowace unguwa da gunkinta kowace kabila da gunkinta dukkan gari kuma gaba daya suna da manyan gumaka da ake taruwa gaba daya a kansu sai annabi ya ce musu a duk wannan ajefar da su a bauta mu Allah shi kadai kaga ya saba wa al'adarsu da kuma wanda suka gina akan sa na addini kuma kai idan kana bibiyar sunnar manzon Allah galibin abin da ake kai na shari'a to saba wa al'ada ake na fata na ganewa mutum da a lokacin jahiliya sai ya auri mata ba adadi musulunci da zuci a ga iyakar mata idan mutum baban shi ya mutu to zai gaji babansa da dukkan abin da baban ya mallaka har da matan da baban yake aure in banda ko da ta aike shi hagu na karanta ce to sai musulunci ce ba za a yi haka ba in baba ya auri mace to ta haramta ga ɗansa ta zama uwa ko da ba ta haife shi ba to haga an saba wa ɗabi'u da halaye na jahiliya to ne samu wafaka ta Allah sai ba abin da manzan Allah zo da shi domin shine tsarki shine kuma zama lafiya to kuma har yau har gobe ko ne su suke tafiya a addinin su akan haka ne in aka kawo wani abu da ya saba wa al'adar su ce a wannan kuma sabon addini ne tare fa da cewa manzan Allah ne ya faɗa sama da shekara 1400 da suka wuce amma in ka kawo abin da ya saba al'adar su da ɗabi'un su sai ce a wannan sabon abu ne kikirren abu ne to wannan siffar yahudawa ce Allah ka tsare imanin yace suna kakkashe waɗansu annabawa wasu kuma su ƙaryata su yace wa qala fil munafiqina hadhihi al umma kuma Allah ya faɗa dangane da munafikai na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza du'u ila Allah wa rasulihi su ma munafikai siffar munafiki ce idan aka kira su cewa ku zo ga abu umarnin Allah ko ku zo a je a duba littafin Allah a je a duba hadisan manzon Allah li yahkuma bainahum saboda ayi hukunci tsakanin mutane wani abin faru tsakanin su ta to'a to wani abin sauki ne a je a duba me Qur'ani yace ko me hadisi yace tunda mu musulmi ne muna da tsarin mulkin mu na musulunci Allah ya faɗa mana Qur'ani ga hadisan manzon Allah sun sauka ga kuma malamai na addini sun yi bayanai akan waɗannan ayoyin da kuma hadisan tun daga kan sahabbai har zuwa yau to duk abin da ya faru da al'umma imani shi ne to a je a duba menene ya tabbata a sunna ko kisa lake cewa daga cikin haga siffa ta su mu'mini yace ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu kuma ku yi da'a ga shugabanninku na addini ko ba haka bane yace to amma idan kuka samu wani abu ya faru aka samu sabanin fahimta tsakanin ku da malaman naku na addini tsakanin ku da shugabannin ku na addini tsakanin ku da manyan ku ya za ku yace fa in tana za atun fi shay'in farudduhu ila Allah idan wani abu zo faru kuka kasa gane ya za a yi ku kun ce eh su sun ce a a to ba fada za a yi ba sai a koma ila Allah shi a duba Qur'ani me Qur'ani ya fada game da abu kaza in ba a samu tsacin ƙur'ani ba a gano ba sai kuma ce wa rasul ko sai a duba kuma manzan Allah mai faɗa hadisansa za a samu mafita a ciki to ne shine maganin saɓani kuma shine alamu na imani duk abin da ya faru ko a gidanka ne wani abu zo har ɗaya ta toshi ganin ku nutsu yanzu mu je a yi bincike ko na je na tambayi malamai ko ga halittafi kaza ko ga aya kaza Allah ya ce kaza da kaza da kaza da aka matsayinmu na musulmi sai mu maganar Allah kowa ya bar ra'ayinsa na fata an gane kuma dama shine abu da ke iya hada kan mutane domin yanzu zaka zauna ko ku goma ne ko ku nawa ne to kowa akwai fahimtarsa da Allah ya mar akan matsala guda daya kowa da abin da ya fahimta to hagan aka ce yanzu a zo a tare ai taron hadin kai ni in bar ra'ayina kuma da bar ra'ayinka haga ba zan yadda ba kenan kuma kai maka bar ra'ayinka ka zo ka buna shi haka ba za ka yadda ba amma ka ce to yanzu mu duba me Allah ya ce ai kowa ya yadda da Allah kuma yana son Allah me manzon Allah ya ce kowa yana son manzon Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a duba anan za a samu kowa sai jefar ra'ayinsa sai a kama maganar Allah da manzansa sai a hada kai akan wannan tafiyar amma duk abin da ba maganar Allah da manzansa bace to za a samu sabanin fahimta domin abin da kace ganin kai a gunka dadi ne to a gurin kuma azaba ce ba haka bane abin da kake ganin kai agonka mai kyau ne a wurin wani kuma fa mummuna ne kuma haka kawai Allah ya shi kuma kai ma ka Allah ya ka so a irin wannan abu na ra'ayi to ba a cin ba ba a kyarar juna dan ina ra'ayin in sa kaya ka nau'i kaza kai kuma ka sa kaya nau'i kaza in dai bai sa a shari'a ba sai a bar kowa da fahimtarsa na fata an gane to wace su haga siffar munafikai idan aka kira su ku zo a duba a je in wani abu ya faru za a yi hukunci to a zo a duba hukuncin Allah da manzansa da ya kuma bainahum dan su hukunci tsakanin su yace idza fariqun minhum mu'ridun sai ka samu daga cikin munafikai suna kawar da kai sun ki zuwa a duba littafin Allah ko sun ki zuwa a duba maganganun manzon Allah dangane da abin da ya faru tsakanin mutane kuna zaune yanzu gashi masallaci guda ɗaya yana haɗa kowa a zo a yi sallah anguwarku ɗaya ga limaminku kuma sai aka samu wani saɓari tsakanin wane da wane to a ƙa'idar wannan ayar shi ne ba zan je police station kai ƙara ba ne ko ba zan je kotu ba ina fata an gane tunda ni musulmi ne kai musulmi ne to muna da limami ai sai mu zo gurin limamin mu sai mu faɗa masa mu abin da ya haɗa mu shi kuma liman sai duba girman Allah da ilimin da Allah ya hore masa ya binciko irin wannan kitsin a Qur'ani ko a hadisi sai mana sulhu to anan duk abin da liman din zai hukunta mana idan mu muna da imani wajibi ne mu dauka mu yarda dan ba ra'ayin sai faɗa ba aya ya faɗa ko hadisi illa azahu shi ma nuna mata cewa in zai hukunta to shikenan mu yanzu mu musulmi ne wani abu kaza da hada ku gashi an samu nassin qur'ani aya kaza sai muku bayanin da kowa ya san aya kowa ya san qur'ani ko kuma an samu a zamanin manzo Allah hadisi kaza sai karanta muku kaga an kowa sai ji ya gamsu hankalinsa ya kwanta dan maganar Allah ake faɗa masa ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban bakin ciki abi hada kanin kai da wani kuna sallah a gu daya kowa musulmi ne ku biyu kuma sai ku kasa wani sulhu tsakaninku sai an je police station in kuka yi rayin sa'a ba wanda zai karɓi kitsin ba musulmi ba ne da haka ake ba kuma a nan gurin sai wai dole sai ga ɗaya kuma ya sallama ya yarda shikenan kuma tashi a haka to nan alamu ne cewa ba ku san addinin ku ba kuma alamu ne siffa ta mai munafukai na ba za kuna ganewa amma mu zaman da muke yanzu ai mun rena limaman na mai tsakanin ka da liman kawai sai da hada masallaci tsakanin ka da liman kawai a akara maka Allah akara maka Allah hikin shike naka muke in ga mutane ne mun liman a cikin emergency to baban shi ne ya mutu ya rasa ya zai da baban saboda ka liman shine mutumin Allah ya liman ka taimakin baba ya mutu ko a za a raba shi da gawar shi ne fa kawai ya fara karkarwa don yi su bai san gada yau gawar baban nashi ba sai zai gidan liman ya faɓon ƙwasa masa komin dare a yi babu alaji ne ya rasu a yi kaza kaza kaza kaza shi kuma liman ga san Allah ko ana san yin da ma ɗauko ɗin hiramunsa ƙaranta ma ya kwana da yunwa ba abinci a cikin kuma gidan za a waya gari babu abin karya amma zai fito a zo a mar wanka a mar sutura kafani a gyara shi a ajiye shi a jira a zo a masalla kuma ya wuce gabe masalla to daga kun masalla an kai shi makamarta kun binne shi to ya rabu da kai ya rabu da kai to haka wannan alamu ne cewa ba mu san meye addinin mu ba amma karkashin wannan ayar abin da ya kamata shine duk abin da zai faru tsakanin musulmi to su samu limaman su malaman su na addini su musulhu aure ne ya hargitse ta kuɗi to sai a je gurin majalisar malamai zaunar da kowa a nuna masa Allah da manzo bangaren miji da bangaren mata kowa sai duba girman Allah da manzon Allah sai a sassasanta sai a wuce gurin lafiya kalau amma mu yanzu mutanen ba haka suke ba sai dai abu mutum ba dan Allah ba kawai dan tsoron yana ya san hukunci na jahiliya za a dauko maka dan sanda za ku je kotu ayi bayani ayi kaza kaza kaza kaza alƙali ta tafi da mutum gidan prisoner to tsoron wannan zai sa ya bar abin ba wai dan girman Allah ba shi sa gan abu ya faru ya harɗe aka zo gurin liman idan waye ne za a yi garban gado ce a kuje kotu ya shi ne kawai a ba kuma ta akwai kuma kuje kotu a raba mu saboda a kotun alkali ya yi bayani an yi takarda an ba kwa harɗe duk wanda bai gamsu da wannan ba daga nan zuwa kwana kaza zai iya ɗaukaka ƙara to haga in bai ɗaukaka ƙara ba an gama an wuce gurin in ya da rigima fa sai da wata kotu sai aka kuma duba takarda shikenan a kore maganarsa amma liman ne fa yi a rika daginsa kenan sai sa malamai kawai ku ba kanku sauki ma kawai za ku tafi kotu kawai ku je ku kotu cangon alkali ku san ya za ku kare da shi tunda mutane ba san girman limaman nasu ba Allah ka tsare mu ya to sai kaga da yawa daga cikin su ko wasu daga cikin su suna kawar da kai sun ki zuwa su karɓi shari'ar Allah ba fa hujja bane ka je gurin Allah ka mutu kace ai kai a Najeriya ka rayu ba ai shira musulunci ba to ai ku musulmi ne kuma ai kuna da limamin ku na addini in abu ya faru misa ba ku da gurin limamin ba su muku bayani na addini ai liman shine matsayin wakilin annabi ne a cikin ku ai ko me manzon Allah ya faɗa game da malamai ita sune me magada annabawa irin aikin da annabi ya rika yi na da'awa da sulhu da kaza da kaza shine da limamai suka yi da malamai fa to ka ki zuwa gurin sa ka tafi gurin harkar kuma ɗagutunci to Allah ubangiji tsare imanin ka je ka ga an ɗauki lauyoyi daga ba fa ya faru fa kowa fa ya san mai gaskiya a cikin su biyu ɗayan ya san ba shi da gaskiya amma saboda tsabar bai san waye Allah ba kawai sai da ɗauki lauyoyi a ta bayani a lalata abubuwa a dogon turanci a ɗaga shari'ar shekara ɗaya har goma har ashirin ana kes dole sai ɗaya ya mutu ya bar abu to abin kuka gama manzala ya ce a faɗa muku ko shalanta duniya ya ce za ku aka min ƙara gabana idan ɗaya ya fi iya bayani a iya abin da na fahimta na zahiri sai ya ɗauki gaskiya na bashi ita duk wanda na bashi haƙƙin wani ya ce alhalin ya san shi ba gaskiya ba ne da shi kawai wancan ɗin bai iya jawabi ba ne shi ya fi iya jawabi aka bashi haƙƙin wani ita to abin da aka bashi ɗin wuta yake ci manzala ne faɗi wannan shi ne ya shari'a amma abin da ya fahimta na zahiri wani ne mai gaskiya sai ɗauka ya bashi to in kai ka san baka da gaskiyar kuma ka karɓa ka ci to ka ci wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari kuma alƙali a yanzu ya baka haƙin da ba naka ba Allah ya tsare imanin yace wa in yakul lahumul haqu ya tulahim zainina amma idan su ne suke da gaskiya a cikin kitsin alamarin to sai kaga cewa abin da yake so shine maza maza a je gurin liman maza a nemi maganar Allah me Allah ya ce game da mutumin da ya kaza saboda shine ke da gaskiya a lokaci in kuma shine mara gaskiya fa ba zai so a je gurin maganar Allah ba sai dai a je layin dagutu a ta dogon turanci a lalata abubuwa ya ba da cin hanci da rashawa ya ɗauko wani lauya a danka shiga ana fita kuma ya san ba shi da gaskiya wai shi ba abin da yake so shine wai da yaji kunya a duniya wayar kunyar lahira Allah ka tsare imanin ba akwai sai ba kowa san su ba mutane ga ai wanzu wani abin da ya faɗa maka ya fita haka ba ya wuce ka ce mutum ka ce masa to shikenan ka bar magana sai mun je lahira ce Allah kai mu haƙƙinka ne fa agunsa kuma ya yarda ya cinye zamansa kaga na bai san me lahira ba Allah tsare imanin Allah tsare imanin yace hadi dariqatu ahlul ahwa'i to irin wannan shine hanya ta yan bid'a ta masu zuciya kadiman wa hadithan ada san shine dabi'un su idan suna da gaskiya akan lamari to suna so aya ta mara musu baya ko hadisi idan kuma aka samu ga aya ga hadisi ta faɗi hukunci saɓanin ra'ayinsu da fahimtarsu sai su tsare ta ayar su tsare ta hadisin ba su yi aiki da shi ba ta ga wannan shine ɗabi'ansu a datan kuma a yanzu ma haka suke ya ce falmi ƙiyasu lilhaƙi inda hum kuwa ma faƙa ahawa ahum su a wurinsu gaskiya ita ce kawai dukkan abin da ya mara musu baya yake bin fahimtarsu yake bin ra'ayinsu to su shine gaskiya in aka samu hukunci kuma ya saba wa ra'ayinsu to su a gurinsu ba gaskiya bane ko da aya ta ko hadisin manzon Allah saka da anta wannan kawai ku manta da shi wannan kawai maganganu ne na kaza na jahilai ne wawaye kada mutum ya tumbatse yana ganin shi wani abu ne a ilimi na boko saka da cewa shi yana ganin ai yanzu maganar shari'ar musulunci ai wani abu ne wanda yake very old is outdated ai abu ne wanda ya riga ya wuce ai yana wani shashan kan yana ne yaƙi na fuska wai shi ya ɗan samu ɗan wani ilimin da bai kai ya kawo ba ko? so ba shi lokaci zai gama ya faɗi ya mutu kuma lokacin da ya za a zo a masa shari'ar da ya tsana ya zaga ya keta haddin ita za a je a nemo limamanta kuma su maru wanka su masu sallah ko kuma a layin boko akwai inda za a ga ta mutu babu hai boko daga daga bakaransa har nasu ko daga abcdinsa har zuwa zai ba maganar mutum ya mutu ya za a masa to zai gama ishikiyancinsa malik ya mutu da yake da yawa ma malaman na musa da karancin fahimta sai kuma su ta akan gawar a ta fama da shi kamata aka san mutum haka yake kai kowa rabu da shi ya halatta kwarai kuwa kai rabu da shi ya a sanya za a yi da shi in yan wansa ma sun ki zuwa ai akwai yan walfaya sol walfaya ko a ja ne mu wasu kawai turbo ɗari har ne a bayan gari ko magana ta wuce ba taɓa ganin shi a masallaci ba baya yin sallah duk wani abu da mutane baya shiga ba taɓa ganin shi a shi ba ai akwai irin su da yawa akwai su da yawa shi wai yana ga wani ƙauyenci ne ya kuna maganar azumi har yanzu yana wani shan hanci wala akwai su wala akwai da in ka ga ya sallah to an ritsa shi ne a taro ba dama ya gudu to wani ma zai kokarin dole sai ya zame in ka ga yayin sallah to rutsa shi akai amma baka bushi baya yi baya yi ko mun taba alwa da wani masu irin wannan dabi'a lokacin kada yi tayi sallah ya danyi mun kara washe gari zo ce mun kaga in ka ta sallar ka ka tafi ga sallar ka kawai sai ka ƙara tashi da ka tunta mutum sallar da ta masa to shi ke na ko Allah so yi to wannan shine dabi'a su yace a datan da kuma a yanzu su a wurin su gaskiya ita ce kawai dukkan abin da daidai da san zuciyarsu wa ma kalafa ahwa'ahum fa huwa al-batil dukko abu ne saba wa ra'ayinsu da san zuciyarsu da san zuciyarsu to a gurin su kawai ƙarya ne koda gaske ne abin su a gurin su komin nasi dukkan sa duk ingancin sa in dai ba daidai da fahimtar su da ra'ayinsu ba kaga sun ce wannan a wannan kawai ai ba daidai bane ko za ka samu har a cikin malamai masu kiran kansu malaman addini wala akwai su ana karatu su a gurin su su kawai fiƙi wasu ke karanta wasu da hadisi wasu kuma sai ya karanta hadisi ya ce eh wannan hadisin ya inganta hadisi ne na bukari da muslim abu hurairah kuma shine ya roto hadisin ko akan manzala ya ce duk wanda yana azumi sai ya manta ya ci wani abu ko ya sha wani abu to Allah ne kawai ya masa bonanza ya ciyar da ya shayar da shi ya cika ba da azuminsa kawai babu ramuwa a kansa sai ya ce to wannan hadisin ya inganta amma mu a mazhabar mu zai rama daya kaga wannan inda ya san me ya faɗa ai akwai illa a ciki mun a ce maka maganar annabi ta inganta kuma ka ce mazhabar ta mazhabar wa wa ya tsora kakanta to irin waɗannan akwai su har gobe har jibi kuma duk wanda ya sa kansa kan kungiyanci zai samu kansa kan wannan abu Allah ka tsare imanin yace hali dariqatuhum ko a ina miki yace walan zalabihi jibril ala muhammadin koda ko wannan fahimtar malaka jibril ne saukar da shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana qur'ani ne kenan ko yace fa innahu indahumul batil to su abun su kai ba gaske bane inda ya saba ma ra'ayinsu ya za a ce kaza yanzu ku kuna ga abin da aka shekara dubu da ta wuce kuma a zo a ce a yanzu ma a yi shi muna cikin millennium era muna wata duniya ta technology yanzu ku zo haka da gaya maka ya za a yi a ce abin da aka shekara dubu da ta wuce da wani abu kuma a ce irin shi da same case za a zo a apply a yanzu ai haka ba zai yi ba ai sai rika nuna maka bayanai da yana kafa hujja da kwakwalwa da hankali su kuma addini ba maganar kwalwa da hankali ba ce kawai mai manzan Allah ya faɗa ne shine addini a lokacin ko ka gane ko baka gane ba kuma shine imanin in sai da ka gane ma tukunna kai ba ba ba ibada kake yi ba kawai da Allah ya ce ayi kaza kawai kai in ya ce a bari kawai ka bari annabi ya ce ayi kawai kai me yasa kai annabi ne sai ayi shikenan ko wani ya zo samu wani babban malamin mu ya rasu Allah ya kai da rama yace wai ku malam me yasa kuke kai tsaka kwari kira ga rubutun wata likitan ba kuma abin haushin musulma ce tana wai kare wai tsaka likita ce wai wai wai wai tsaka tana da wani amfani a cikin al'umma tana da wani amfani a society wai kinta wani bayani na hauka na rashin hankali saboda ka ba daidai bane ana kashe ta haga wannan arnanci da tsayi su sai kuwa ta wata musulunci bai musulma ce a suna kawai yanzu ce malamin kai tsaye wai dan me kuke kashe tsaka malam ya kare mar kalote yace saboda manzon Allah ya ce mu kashe ta ne kuma da ya ce kai ma a kashe ka da tuni mun kashe ka daga tashi ko ba yake nan ba babu ne mun baka hujja ko annabi na ya ce in naga tsaka in kashe ta saboda ka in naga zan kashe ta kuma da irin ka yace mun gani muka hima da tuni mun sallame ka get out from my office ta shiga fita ba ta yabuta to ba za ka gane ka kuskure ba sai ran da aka zo zaren ran mutum wallahi duk wanda bi manzon Allah ba ya shiga uku ayoyi ga sunan ajere ajere suna magana yanda mutum zai bakin ciki da nadama ya mutu ba baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare imanin yace wa haza ko ina miki mm eh ni ban gurin na ba mhm ya ce balla ya ƙabi nuna ma'ina muke ne da to ɗan ya ƙuri hari ɗariƙatuhun to wani shi ne hanyarsu ya ce wa haza ma alaihi firƙud dalal wannan kuma shi ne abin da duk wata ƙungiya da take kan bidi'a ba kan sunna ba to wannan shi tana kan irin wannan ra'ayi min hadihil umma a cikin al'umma ta manzon Allah ya ce fa innahum la yaqbaluna ma jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk kungiyar da ba kan suna take ba to ba sa karban dukkan abin da zo daga manzon Allah 100% suna tsinta ne kawai abin da ya daidai da kungiyar su da ka'idojin su sai su karba su rike shi su taririta shi abin da aka samu daga manzon Allah kuma ya saba wa kungiyar su da ra'ayin su da fahimtar su sai su yi watsi da shi sai su kana hadisi ne kawai charkace ba fa ilimi yake da shi na hadisi ba fa ka san mu illar ma'anan shine muna daukan malami ne idan muga mutum da alkyabba da lawani da babban riga yana ha babbar mota ko ya rike wani katon tarbi ko ya rike wani irin wannan alkyabbar ta mutum malaman Saudiya din nan shikenan ya rika sai masa kai malam so duka dai duka har ma sun ba kan su wani wani identity wai idan mutum malami ne shi ba zai tafi haka kawai saka irin wani tafiyarsa ba sai an tsawo wani uban rawani aka haka kawai ga hular ka zanna bukar amma ka daura mata wani rawani akai kullun kana yawo da shi to ya saka ba a gane malami ta hanyar sutura ba a gane wannan hanya ana gane malami ne ta hanyar maganar da yake yi da kuma aikin da yake yi sai ga wannan malamin addini ne domin shi malamin addini ba zai iya yana zaunar a yaga an yi barna kuma ya bari ba zai iya ba dole sai ya kawo gyaranta kamar likita ne ya ga mai jinya zai rabu da shi dole sai ya kama ɗauki ya ta kaddin yin kaza ka yi kaza ka samu kaza to malamin sunna ma haka yake a ga malami kullum ya wai a idatin sa shine ya saka dole ya saka babban riga malin malin kuma ya daura mata alkyabba akai kai ba sarki ba kai ba dan sarki ba kai ba kai da alakan sarakuna me zaka zauna abu kana hama da shi sai ya saka riga mai katon aiki gaba da baya wannan duk ba ba shi bane suran malami ba da shi ake gane malami da aikin sa da maganar sa ake fahimtar shi menene shi Allah tsare imanin to shine to ka gani kenan yace koda wannan abu yace bal la yaqbuduna ma jaa fi tarfil qur'ani su irin waɗannan ɗan kungiyoyin bid'an ba sa karban dukkan abu da za qur'ani 100% wala yaqbaluna ma jaa fi sunna ba sa karɓar dukkan abin da ya zo a cikin sunar manzan Allah ne ma yi khalifu ne niha'ahu wa ahawa'ahu inda ya saba wa tafiyarsu da kuma ra'ayinsu to ba su karɓe shi mana ko nassun ƙur'ani aka samu ya saba fahimtarsu to sai canza mar fasara sai su nemo fasara irin tasu ta malamansu ta ra'ayinsu sai su yi ƙur'ani ya suka ce malamai duk malamin da ya faɗi wata aya da kafa hujja da ita akan abu kaza to dole sai an samu a abin da ya faɗa an samu daga cikin magabata na farko sahabbai tabi'ai sun fassara ayar da wannan fahimtar in ba su fassara ta da wannan ba to shi abin da ya faɗa a yanzu ba za a ɗauke shi a ilimi ba saboda shi bai kai matsayin ya ɗauki abin nan ba addini dole addinin musulunci bi ake yi ba kirkira ake yi ba domin an riga an gama shi an gama bayani a kansa sai da ka bi abin da suka faɗa su magabata na ƙwarai ɗin suka ce wannan abun wannan ayar gashi gashi gashi abu take nufi saboda an samu malam kaza imamu kaza ka faɗe shi an san shi a duniyar musulunci ya samo daga tabi'i kaza daga sahabi kaza shine shine shine ilimi na fata an gane amma kawai ka faɗa kawai ka daga ababar ka jawo aya ta kai ka zama layin yan tafiyan sai kenan ko yace qutil karrasuna yace an tsinewa masu karas wa buci ne kaga wannan mahaukaci ne shi ko bawo ya an ce karras yace a ya karas haka ne bari Allahu akbar kaga ya zama hauka kenan ai ya zama rashin hankali kenan amma kaga aya ya da kuma ba ta wani abin da ba ta da alaka ma da abu tawa jahili ko ya dauka a gaske ne wallahi a gashi ya ja aya ba? ko mu ne fa za ga mutum an yi rubutu ne kawai na arabu gashi nan ya faɗi mai yawa ma jarida ne mai yawa ma kiristanci ne amma ta kai ka ta qur'ani haka wani zai faɗa ma kawai sai ɗauki kai qur'ani kake taka saboda me bihim ne ba ya hida karatu kawai shi ya ga din rubutun araba ko suka qur'ani saboda ba zai karantawa ba to kaga wannan kalubale ne akan mutane kenan Allah ka tsare imanin ya ce ina miki balla ulama za ko eh ya ce wa imma an yi awwiluhu ko kuma su canjawar fasara su juya shi su tawilinsa ga ƙur'ani ƙarara amma sai su ƙirƙiri wata fassara da ba su da magabaci na ƙwarai da ya fassara ayar da wannan abun ba su da magabaci na ƙwarai da ya faɗi wannan a hadisin a wannan irin fahimtar tasu sai su ce to abu kaza ake nufi na fata ana ganewa yawwa a ganin ka samu masu surkulle a layin mutanen mu ko masu yin surkulle mutane gara dan nan sai a zo za a zo a miki darni mata yayin ne ya faru ai za ta mallaki mijinta ne ta ce a to ai ba komai kawai sai ya rubuta wani hatimi ya rubuta kuzuhu sai ya bude wannan hakurin fa gulluhu shi ma sai ya bude shi sai a saka sunan mijin a jiki sai a haɗa wani abubuwa kawai a ce wannan ke je ai kaza ai kaza ya zama kaza kawai saboda Allah ya faɗi cewa ku zufa gudu haka haka aka yi jiwo ƙur'ani a wannan lokacin ko Allah ka tsare imanin wayo harrifuhu su juya fassararsa wa imma an yi kazzibuhu ko kuma idan ba zai juyu ba ba zai fassari ba ba zai murɗi ba ya ce wannan hadisi ne ayin ra'ifi haka zaka ja ce ra'ifin hadisi ko ko kuma galante kai za karanta hadisi ai shi hadisi yake zan ce fa wai hadisi wai fitina yake jawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganar manzon Allah fa a saboda tsantsar zahilci kenan Allah daga shi Abubakar Mamur Gumi kullun in zai baka tun hadisin sa har ya koma ga Allah kafin ya fara bayan yayi muqaddima sai ka ce karatun hadisi da aiki da shi shi ke jawo lafiya da zaman lafiya a ƙasa rashin karatun hadisi da rashin aiki da shi kuma na ja fitina da shar da bala'i a ƙasa kuma haka ne saboda maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam eh yace to fa hadar hada ko ba in ma an yu awina hadi dariqatuhum to wannan tace irin hanyar su yaqulul muallif rahimahullahu to malamin littafi albar bahari sai ke ce maka fahadir haula'i ka kiyaye irin waɗannan mutanen kar ka zauna a cikin su kar ka alakar su zama a yi hira a yi kaza za su juya maka tunaninka yace an tadli sama'ahum kar ka zauna a cikin su li annahum yu'athiruna fika za su yi tasiri a cikin ka in kana zama a cikin su za su tura maka wata akida baka san da ita ba yasa hatta zama da zaka yi da mutane to ka kiyaye da su zaka da zama shi ne muka buga misali satin da ya gabata kuma kai misali idan kana zaune a kasuwarka ga makocinka kuma shi irin waɗannan ne zai kunna rediyonsa ko mp ɗinsa da bayanai na ɗari na na abinsa na jahilci da kuma son zuciya da ɓata to abin da ya kuma zaman lafiya shine kawai kamar yanke alaƙa ta gaba ɗaya karka da kuma maganar addini da shi tunda ya bayyana shi har ga layin da yake kai kar ma kai da kuma maganar addini don wani fahimce ka ba kai kuma ba za ka fahimce shi ba kuma ran kowa da rika baci to ya za ka yi wannan waƙar da ka suka rabu da shi har Allah da ka ƙarshen abu ya kura bolin ana faɗan abu na shirka ana kirin sunan in ya sa a ce shine Allah suna faɗa kana ji ya za ka yi saka bari Allah ya san baka so to irin wannan haram ne kamar sallama bare ku ai ya ka san shi ga ka gashi ba kuna zaune fa ga hawan ga hawan ka haram ne kamar sallama kuma shi ma in yi ma sallama karka amsa kuma ne faɗa ka ƙiyin faɗa ko ba haka ba in yi ma sallama karka kare shi in yi ɗaya biyu zai gane cewa ba ka yin sa kai ma baya yin ka sai a cikin gaba da zama a kone shi ne ka kare addinin ka tun da ba da ba ka bar gurin tun da nan da kake zaune amma ka zauna a iya gun da yake mallakin kai karka je ariyarsa wannan shi ne haka zauna ku ta fama har Allah raba ku lafiya domin ba zai taɓa fahimtar ka ba har abada to mutumin da aka ce kamar sallama haram ne wani zana ka je kamar sa kuma na ruwanka da zaidarsa ba ruwanka da shi sake shi ne ake so ayi alwala wal bara tunda shi ya nuna kararrafa ga inda yake addini ya dauka wani ba Allah ba shine Allah sa to wannan ba arne bane to me rabai da kirista da kirista me bambancin sa ba da wani bambanci ai za ka tunzin kirista za ka daga talata ɗan kirista ya mutu ran kai da wani komansa komai yadda zakar kaje kawai dai a ta gabar zama haka na ta addu'a Allah tsare imaninka to irin wannan zama a cikinsu to akwai matsala shi sa idan za ka sai gida to ka je ka duba anguwar ka kalli mutanen anguwar ka karbi ne a ƙidinsu ya zaman su yake karka je ka sai gida a gun da yake halaka ne wa kanka ko kuma iyalanka idan kai ka tsira to 'ya'yanka fa tunda su yara ne kanana haka halaka su kenan shi yasa wani daga cikin magabata zai sai da gidansa gidan biyu ta kamar ka ce a yanzu miliyan ɗaya ba sai ka zaka samu da shi bai sai miliyan ɗaya ba to miliyan biyu ta shi fa gidan da in ba a sa miliyan goma ba kawai a bar marka yanzu kamar ka ce haka a yanzu abin miliyan ɗaya ce kai su dole sai miliyan goma Ah, to kai wani ware su gidan miliyan goma su to ai kuma ku gane ba ba fa gidan zan sai da muku kaɗewa fa har da makotan ba mutanen kirki ne salihan bayi ne mabuta sunna ne to kuma in ka zauna a cikinsa ai karuwa za ka yi imanin ka zai garu kuma ko gari ka sani akwai ango da in ka zauna kai kanka imanin ka sai ya karu kuma ka ango da idan ka zauna kai kanka sai imanin ka ya rubu to irin wani haga sai ka je ka duba ina da ka zauna ka kalli makota kafin ka sai gida in kuma cinye ka agai kanka an kara an mamaye to yi kokari kana neman gida a wasu wurare ka sai da naka ka tashi saboda tsira da imani ya fi tsira da gidan ba saboda ai gida kan zaka rabu da hidolanka ko idan kai mutu ba dawo ga zaka a makara ba fitar ka kan titi gun zuba kwata ko ba ka ake sallar gawo ba ne har za a je kama sallar akan titi a je kai ka makabarta abin ne gidan yana ba gidanka ba to don me za ka tsaya kan shi ka ce ba za ka tashi ba kuma kai ci gaba da zama da mutane suke zindikan mutane so dole wannan kalubale ne akan mutum Allah ganar da mu zama da su hatsari ne da kuma masifa ta gance to mutumin da yake sallah to to waye ya ga ma dukkan mai sallah ne musulmi ne ai ba da musulmi bane musulmi akwai wanda yana sallah kuma arne ne zindiki ne ga munafikai zamanin manzala suna bin manzala ma sallah amma lati musu arna ne su ko ba shi bane kuma aka hana manzala ya musu sallar gama suka mutu kuma suna ba musulmi manzala sai sallah da shi kuma Allah ya faɗa ba musulmi bane a duk abin ɗaya ne ai in ana maganar mazala ai maganar kowa ake ajiyewa ana neman fahimtar malamai ne idan aka zo ga wani abu da ba ba a samu hadisin manzon Allah a kansa amma dukkan malaman da suka shahara a mazhabobi imam malik rahimahullah imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad ba su suka fi shahara ba su hudun nan to kowanne a cikin su yayi bayanai karara kuma ya wallafa a duniya ana ta karanta kullum cewa in aka samu wani hadisin manzon Allah ya saba wa ra'ayina ku jefar magana ta ku dauki ta manzon Allah haka shi ya fita shi ya gama na shi kai ne da kace a mu yan malikiya to kamar ƙarya yan malik ba da alaka da kai kun yi bara'a da shi shi ya faɗa ƙarara ya ce duk wani da ka sani a duniya in yayi magana a iya samun daidai a ɗauka kuma a iya samun kuskure ya ce sai ma'abucin wannan kabarin yana da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya fita to shine abin da ke faruwa Allah tsare imanin ya ce to ta zane zumbi a hun liyanin wasu na fika wa rubba ma ya ƙana'u bi ɗariƙatihim fataku na ma'ahun ta yiwu zama da kake a cikin siyo da gobe har sai ka waye gari kai kanka baka ma sani baka ka juye ka zama su shi sa wani mai hikima yake cewa wa in kun tafi ƙaumin fasahib kiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar rabi idan ka je cikin mutane wata unguwa ka zo bako to ka kare musu kallo a hankali ka nitsu sai kana kallon suwaye mutanen kirki suwaye mutanen asha suwaye kuma wanda suke irin kaza ko da shi kawai safihi ne gabo ne shi kawai bai san ma me ke a duniya ba duk akwai su ai to za ka yi alaka da in za ka tashi kai alaka to kai da mutane masu daraja masu kima masu sanin Allah da manzon Allah ita kuma kima addini shine mutumin da yake bin Allah da manzon Allah shine kima addini ba riga bace ba kuɗi bane ba girman malinta bace duk ba shi bane kima a'a wanda yake bin sunnar manzon Allah to shine kima ita kuma sunna binta shine kana aikin da sunnar ba tarin hadisan akan ka ba a aikin sunna din ana gani a aikin ka ko imamul abin nan alƙabi'iyar ya faɗa cin ashifa yake cewa aiwa alamati hubbihi ya ce ittiba'i sunnatihi alamar kana san manzan Allah shine a ga kana bin sunnar manzan Allah a komanka komanka kawai yaya suna ta faɗa aka kake ko haka aka dawo da wannan karatun yanzu fa za a samu matsala fa aurenka sunna aurarwarka sunna amma mutuwa sunna komanka sunna tafiyarka sunna maganarka sunna mu'amalarka sunna sallarka azuminka komanka fa komanka sunna kawai kuma duk sai magana akai sunnar to hina alamun sunnar manzon Allah ba wai a masallaci take kadai ba a hada sahu kaman sahun mala'iku a tattace kafan mutum wani kaga ya gwala kafar sai abu buɗa ko shi ustaz ne amma da zaka bashi alaka ta kudi kuma dai tuce ka wallahi ba dai akwai su ba to ba shi bane sunna ko ba faɗa a baki bane sunnar aiki shine sunnar kawai to Allah tsare imani eh su da ka nisanci zama a cikinsu domin ya ce ta yiwu kawai ka ka juye ka koma hanyarsu ya ce fabta'id anhum ka nisance su la tujalis ahlul bid'i kar ka zauna fa da yan bid'a ya ce sawa'un kanat bid'an fil i'tiqadi ya ce duk ɗaya ne da mai bid'a a i'tiqadi ma'ana a kudirinsa a ƙidarsa bid'a ce kamar suwa ya ce kal jahamiyya wal mu'tazila wa ghairihim kamar mu jahamiyawa masu kore sufufin ubangiji masu karanta sufufin ubangiji kamar mu tazalawa wanda mun ta bayani akan su ɗan lokaci ko to karka zauna da irin su sune irin su yan fayara a yanzu sune yan ɗari uku kaza sune duk za ka galaji irin waɗannan abubuwan ne haka to karka zauna a cikin ba kai ba su kowace irin mutum yake abin nan bid'a yake yi in dai bid'a ce kowace kala ce to ba kai ba shi domin sharrin bid'a ba kankani bane a cikin rayuwar dan adam yace kamar jahamiyawa da mu'tazila yace wa gairihim da wasu min ahlul bid'i na yan bid'a aw bid'an fil ibada ko kuma bid'a ce yake a cikin ibada shi bid'arsa a ibada ce ma'ana duk ibada da zai yi ba yana yin ta yadda manzon Allah ya koyar bane zai kirkiro wani abu ya dauka cewa aikin Allah ne aikin lada ne kuma da kufa yana yi kuma shekaru yana yi amma kuma ba sunnar manzon Allah bane kaga himanin bid'a ne ina ba ta an gane ya ce auka na tunamiki ya ce kallari ne abdullallaha ala jahali kamar masu bauta wa Allah a bisa jahilci wa dalalin da kuma bata yana son Allah yana son manzan Allah amma ba shi da ilimi ba neman ilimi shi kuma addinin musulunci farko shine kai ilimi na biyu ka yi aiki da ilimin na uku ka karantar da ilimin wannan shine matakin jihadi na farko ka nemi ilimin addini na sunna kuma ilimin karka je ka bata lokacin ka kan karatun wadan sawa ka ta fama ko ta ta wani rikici an kada kai kai ga islam ka dora kai eh haka ne ma a ta koya maka wani mantik arudu waye ka taba ma da shi ka taba ma na hau tajwidi me me me ka tai amma ba ka da aqidar sunna baka san hadisan manzon Allah ba baka san aqidar sunna ba tauhidi duk baka san su ba to haga da sauranka kenan to na farko a addini shine ka nemi ilimi na addini domin da ilimi ake gane abin da Allah yake so da kuma abin da Allah baya so a ilimi ne ake gano yaya manzon Allah yayi kaza da zaka yi sallah to yaya manzon Allah yayi sallah kuma yace ayi sallah yaya yake yi yaya yake kaza komai sai ka zo ka sani game da manzon Allah domin kai ma kai irin nashi ka samu gamuwa da shirin tashin kiyama ya zama jagoran ka zuwa aljanna ba shi bane abin da kowa yake so a duniya to kaga idan baka yi ilimi ba tana ga san wannan sai su suna san Allah amma suna bautawa Allah ne akan jahilci waddalal da kuma bata wata zahud ko wata zahaduna kuma suna yin zuhudu mana kauracewa duk wani kayan alatu duk wani kayan jin dadi su sun dauke zuhudu ma a gurin su shine wai ka kicin nama ka yin kwalliya ko aga ba da ba yanzu zamanin da tanta lokacin muna yara kanana in ka shiga layin angonninmu da sauransu akwai gidan da in ka je ka ce ga rediyo masu agun su haram ce a sosai kuwa rediyo to haram ga kowane da a sa su fike a masalatinsa ba suka ce ba su yadda ba misira ba farko farkon zuwan qur'anai da aka dauko da kasashen saudiya wani gari da gane ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an bata qur'ani ya dauko ta wada da alƙalami ya rinka kashe nan yana gyara saboda an samu mutum qira'a shi bai sani ba ya dauka kan wannan qira'a da ya sani qur'ani da kita ita ce har limin da imamu abada da ba wai ta karamin sani hukumi ne ko to kaga suna san Allah daga mutum ba zai ci abinci mai daɗi ba wai zuhudi yake shine suka ce ai wani malami ya dakalto ta magana yace wanda wannan maganar ita suka mutane ma suka waye gari a kasashen mu suka zama an mai an bar su a baya musulmin mu da yake cewa inna lillahi ibadan fuduna ko طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها فضلا yace ai Allah na dan su bayi masu kwakwalwa masu hankali su sun saki duniya ne wai suna tsoron fitina wata kuma duniya ba sakinta ake ba ai manzo Allah ce mana yi man ra'a minkum munkaran ne fal yughayyirhu ka canza abun shine sunnar manzon Allah ba kore shi zaka yi duka ba ka canja shi da sunna to su akan wannan tafiyar ke suka yi duk wani tsari da aka kawo karatun boko sai kowa ya koyi ƴaƴansa ya so na karatun yahudi ne karatun arna ne karatun kaza kaza ne sai suka koyi ƴaƴansa masu tarbiyyar addinin hafizan qur'ani suka babboye su wasu aka yi su kauyuka wani suka shi a cikin rumbu ba da haka suka kai ba sai aka dauko galibin ƴaƴan ashan aka tura su a cikin bokon yanzu suka ga ko su ne manyan shugabannin kasar bayan suna dukan kowa saboda bai san Allah wato da wayancan masu imanin ne suka shiga bokon aka nuna musu gato addini za mu sha wahala sardauna ta faɓalewa ba 'yan boko ba ne to amma sun yi karatun addini ne farko ya haɗa su da tarbiyyar addini da suka shiga bokon kuma ya suka canza bokon ya dawo addini ya su kowa da daɗinsu duk ba abin da ka ta faɗa faka sardauna fa duka duka shekara hida yana mulki kuma mulkin da yi ba fa Najeriya ya mulka ba yankin arewa ne kaɗai ba shugaban ƙasa ba ne shugaban yankin arewacin Najeriya ne a shekara shidan nan in aka lisa maka irin abin da yi wala saka ce ma zamanin sahabbai aka yi gashi har yanzu abin da suka ake so a gyara an kasa gyara akwai abokina karanta electrical engineer ne sun je wani abinsu a kayan jidam da kake ji na sharoro don mai ɗin can dam ɗin wutar lantarkin najeriya mafi girma sannan na fayyata ne saboda arewa fayyata ba fita najeriya ba ce shi fa arewa yi wa arewa kaɗai yi wuta ba najeriya yawa ba don yan arewa ya yi ta su mori rayuwa su ji daɗi ya ce da suka je su gudun shugaban gudun lokacin shi kirista ne sai ta su taru su ware gida biyu musulmi ku koma nan kirista ku koma nan sai ce ku haƙuri ba na muku haka ba ne saboda cin zarafi a'a ina so ku musulmi ku yi addu'a irin ta addininku ku yi wa sa'amadu billah addu'a Allah jikinsa ya fi masa kuma kirsa irin addininku ku yi sardaunar addu'a ya ce saboda duk wannan abin da ya yi zo ku kalla a shekara shi da ya gama shi ya yi shi kuma ya yi wa arewa ne kaɗai yanzu gyara abin ne aka kasa yi wajen shekara talatin da wani abu ko hamsin ko sittin a gyara shi kawai an kasa a gyara shi an kasa ya san kaje ka ga irin abin da aka yi abin da aka saka gurin ko baka san me kuɗi ba kawai ka san an narka dukiya ko lokacin ma ba fa man fitar Najeriya fa ƙaro da fata da ake saidawa da harajin su aka gina wannan abu noman da ake yi na auduga da ƙaro da gyada da waye da namun fata da waye da su aka tara wannan rabonin da su ake gina wannan gurin a lokacin to me yasa ya haka saboda addini ne fara shigarsa zaka boko bai tasiri akan sa ba kisan kana ganin shi har ya gama rayuwarsa duk ne za a duniya riga uku ce a jikinsa kuma zai rawani ba ma rawani na kaɗan wani mai ɗan cai haka ba amma wali da naɗa kansa wajen ya kai yaji goma suke naɗa ba zai naɗa a kansa naɗa a kansa an yi da wani ministan sai ce in za ka je gaban sardauna dole sai kayi wannan irin shigar ka je gabansa saboda in ka tafi irin wannan kayan na ma faɗa zai ma ka ya dadda al'ada da mutunci da musuluncin ka dai ce ma haka suka gina Najeriya saboda me tarbiyyar ta addini ita ta taimake su gurin jinkan al'umma ba haka bane har ya koma ga Allah fa ba shi da gida da ya gida dan ya ji dadi gidansa daya kauyen sa gadan mu ya ci gun baban sa gidansa daya Kaduna gidan gwamnati ne akawunin sa kuma bashi banki ma yake bin sa ma'ana yayi overdraft ya tar komai gashi an yi al'umma kuma har yanzu ba a yi kamar shi ba ko? to me sai haka tarbiyyar addini ya samu to haka wa'ancan na farkon da sun fahimci irin wannan tura mutanen addini su shiga sai su canza tsarin to da na arabuwa sun yi kyau da su aka bar yan baya ga dangi ko aka tura su a ciki sai ga mutum lokacin yana boko shi komai anguwa ma yake dan boko ne to shi ya zama daban anguwar kuma da kafa a dan boko ne ai ma na shi komansa daban ne so ko a lokacin a lokacin ko sallah ba zai ba da yawansu ba sa sallah shan giya ba kai wani agunsa zinar ba wani tsaya bace agunsa karta da duk abuwa na ashirin yana ta yi shi yasa suka ce idan ana so abubuwa su dabi mai kyau to ka saka ƴaƴanka da zuri'arka tarbiyya ta addini ma'ana ku tashi ku musulmi ku farka musulunci ba addinin ƴan ƙauye bane ba addinin ƙauyenci bane farkon wahayin musulunci ma mai Allah ce ikira kawai ka yi karatu so ku karanta amma ne bismi rabbikal ladhi khalaq karatun kai da sunan Allah mana kai dan kare addinin Allah dan tsarin Allah ba dan ka shiga layin wadancan ba to ga sai ne malaka faɗa nan kare ka zama da su domin su irin wadancan suna bautawa Allah ne a bisa jahilci kuma suna mai wani abu wai ya ta zakhaduna suna yin zuhudu shine ba zai sa kaya mai kyau ba wai shi abun tsafta ma shi ne aka samu a lokacin wai dan kina da tsafta ma ce wannan ai dan boko ne ko tsafta ma su dauka boko ce sun dauka wai kazanta ma ta ce addini haka na yayi kuskuren fahimta ne to duk wai suna cewa abun wai zuhudu shi kuma zuhudu a asalin mutunci shine ka nisanci duk wani haram na duniya in dai haram ne to barinta shine kai zuhudu na fata an gane amma in abu halal ɗinka ne ka nema da kuɗinka na halal daidai ne ka sa kaya na irin yayin zamaninka babu laifi a ciki wani ya zo gaba manzan Allah da kayansa a barke cikin talauci alamu na talauci sai ce masa baka da kuɗi baka da dukiya ne ya ce ina da ta manzan Allah ya ce wani irin dukiya ce dukkan nau'in dukiya na zamaninsu raƙumi shanu kaza kaza kaza ina da su su kuma aka ganka haka a tsiyace a lalace ya ce shi fa Allah yana so in yi maka ni'ima to ya ga alamar ni'imar a jikinka ilimi Allah ya baka to ya ga alamar ilimi shine kai aiki da ilimi kuma kana karantar da ilimi dukiya Allah ya baka to ya ga alamar dukiyar a jikinka kuma ka taimaki mutane dukiyarka ko mutane dan uwanka da makotanka da abokananka kana musu flashing time to time ko ba haka bane to haka duk shine an ga alamu na me arziki a gunka amma kuna zaune ka tara makudin kudade ka boye su da kai da wanda bai da kusi su duk tafiyar ku daya in aka zo ba za a gane waye mai shi ba bare shi ba kuma wani tsabar tsiyar talauci ko fiya ta ba zai iya sa mutane zai ba kana zaune kana zaune wani dabi'a na bahaushe da Allah ba ni goro ai ba musulunci bane nan wannan ai dabi'a ce da musulunci ya hani da ta roko ne ai da Allah ba ni goro wannan ne kama ne a to ya kama ka siya mana shi ne kawai da sa'ai ba musulunci ba ne roƙo musulunci Allah ya hana roƙo ta kusa a cikinsa amma ga mun ɗauka amma duka addini ne ko sai lauka ta gaga ƙazanta sai mun maida ta addini wai su me wai su ai masu zuhudi ne kawai ta hutun ka tinka masallacin juma'a fa babu sallaya babu komai in yi zo babu guri kai Allahu akbar a ƙasa ta ya ƙasa za a binne mu kuma ƙarya yake to ƙasa kace kwana kuma ta kuma masallacin mutane ka gani ba musulunci ba ne ƙasanta musulunci ya hani da ita manzala cewa ma abahuru tatsarul iman tsarki tsafta wani yanki ne na imani ai ko aka ce manzala ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir sai ka gazo daga mutum rigarsa daban wandan shi daban ba gai da gadaja duk goro ba asuwaki ba makilin ka wai shi wai mai zuhudi ne wannan ba zuhudi bane wannan kazanta ne ba gyaran komai ma ba komai ma ka daga daga daga kaga hannayensa kaman bayan kada kafarsa a faffashe wannan ba zuhudi bane ba shi bane musulunci shi Allah ba fa ya yi ka dan ka sha wahala a duniya bane oh addinin manzan Allah so ake kaji daɗi ma a duniya kaji a lahira inda zai yi na fata an gane to su za ka same su ma wayan da mutanen suna yin wani abu wai suna wai sunan zuhudu suna kin cin abu mai kyau suna kin shan abu mai kyau ba a saka wani kaya na jin daɗi duk wani abu na aji daɗi su ba sa yi wai su zuhudi ne ko ba bane zuhudu gashi nan ana ta karantawa manzon Allah yana son abu mai zaki ne sanyi sallallahu alaihi wasallam ko yana so a gasa masa nama ko a dafa kuma ya samu karbata a dafa rago a cikin nama wannan ne fa kowane daraja ba rago bane a dabbobi ya wada san rago a dafa a bashi kafar gaba sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani sahabi an musu liyafa an ba su abinci na baki sun zo ya ɗauki nama an dafa mai kyau ko an gasa ya ja sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa jabir da jabir ya ce gidansa yana zo ya kwanta ɗan yi barci kafin ya tashi an dafa naman rago an gyara an yi waye ya tayi manzala ce ya ce ya manzala ga nama na kawo maka ya ce ah ashe jabir ka san ina son nama haka suna cikin haka cin nama suna ne kenan kama shi ba zai cin nama ba wani ayyar zai hudu ne ya ta ci iyalansa kai ba su bada cikin masu ba ɗanka bai cin nama ba mata kawai cin nama ba ya kato ce sa ai ana cin nama yana haɗe yawu kamar ɗanka kamar maye ai wani ba musulunci ba ne ai ina fata an gane so duk wani ba zuhudu ba ne zalla ya shigo gida mun karanta da ku hadisin barira ya shigo gida ya ga tukunya tana rababbaka da nama ya wuce cikin ji zaman sa yace aka kamun abinci na na kare ko na rana ko na bakwanta ka sai aka masa gurasa an kakkarya da mai kawai babu komai ita tuku ya za ku bani kawai nama abinci kawai a bushe ba na ga tukunya da nama yana tafasa ba kawai ku kawo abinci kawai haka kawai ta ce a ya manzan Allah ai wannan naman da ka gani na barira ne an bata ne sadaka kai kuma baka cin sadaka ce eh ba ci to amma bariran ta ba mu yi kyauta mana ai za mu ci kuma ko ba hike nan ba haka ne ake nuna maka manzan Allah yana son abu mai daɗi sai dan babu ne kuma ta dabino sai ai wata ma ba dafa abinci to lokacin babu amma ka samu fa sai ya je a siyo rago sai ta gidansa a dafa a yanka an so rago an bankare an yayyanka ya je an gwaga fin ya dawo an gama rago an yi komai ya da ce wannan Aisha ina abin da na namun namu da rage to ta san waye manzon Allah ai ta san dabi'un sa in yanka dabba shi ma ba cinyewa yake ba zai dauki kaza akai gidan makoci kaza wannan akai gidan wanta kaza wannan akai gidan wani kaza ku dauki wannan ku kaiwa wance kawar Khadija ce ku kai mata wanta ma kawar Khadija ce ku kai mata haka yake ɗabi'arsa to da haka da ya fita kan ya dawo su sun rabe naman gaba ɗaya raba makota sai da ce ina nama ce ina manzala naman nan gaba ɗaya fa ya ƙare sai dai kawai mun san kana son karfa ta kafar gaba to mun aje ma ɗaya ya ce a'a duka naman ki ce yana nan ba abin da ya rage banda babu sai wannan karfata da zamu ci tunda ai ba sadaka aka yi ba kyauta ba to ai zamu samu alahira kenan wannan kuma da zamu ce yanzu shine ai babu wani amma dai mai amiya amma ban nufi yana yanka rago a gidansa ba lokacin sallah ba ba lokacin haihuwa ba kai kuma ka zo ka ce ba za ta nawa a gidanka kai ba za ka ci daɗi wai ai kai ku zuhu ne ai duniyar ma kwana nawa za ni ha to wa ya sani banda Allah ko ba ki bane so kwana nawa ma za ni a duniyar kaga mutum kawai a hargitse haka masallaci aje kurtu na majina a masallaci ko? a ta ba ku labari a shi ne wani rubutu cika kasa kakai wanda ta tana ce ce wallahi annabu ɗan izala ne haka yi ta ce subhanallah ya haka ya ce ah to kin ga masallacin izala za ki ga an share an sa tayi an yi kaza an yi kaza an gyara su maga su da tsafta wandan su baya jan kasa za a yi suhu mai kyau ba sa koran yaro ita a masallacin dariƙa wandan su jan kasa ga kurtun majina ba a sharewa ga yanar gizo-gizo ga waye ga waye shi da wanne kiyasi ce musu a annabi shi ba ɗan ƙungiya ko ina ba ne shi annabin musulunci ne shi ka musulunci da aka wanda yake bin hanya mai kyau to shi ne ke bin hanya irin ta annabi ya ta masa bayani shi ke malama ce ita ba malama ce ba kanta ba rufe ke ba ayo ba ka da ilimi sai shekaru da ka zama bihim ai sai tarihin aisan da muke kauye mun yi kokuwa to kokuwa yanzu ba zai kokuwa talauci ya ci kaniyar kowa ga shi kage to ko kowa da kai ko kowa talauci ai ai lokacin da muke yara mun yi dambe dambe to kaje kace ai damben me kuma to damben me wani gwamna tsabar da mutane a wata kaddar da jiha wai ya saka dambe na matasa ka duba cin amanar mutane ba wai ya sa kuɗi ai dambe to wannan ba cin amanar al'umma bane to na dan gwamna yake shiga damben mana shi ma gaskiya ne wai ai dan su samu abin yi to kada sai me za ka kawo matashi ya samu sana'a sai dambe ba za ka kamar kirkirar ilimin sana'a ba ba za ka ba shi dari ba haka cin amana kenan to su suna ɗabi'ar cewa wai suna yin zuhudu ba sa cin abubuwa da ya kamata masu daɗi wa ya ta'abbaduna suna yin bauta wa na hadu ko ina ne walakin na ala ghairi dalilin amma duk abin bar suke fa babu hujja ta ƙur'ani ko ta hadisi amma sun ɗauki abin ibada ce domin su sun ɗauka cewa ka ƙi yin wanka ma ka ƙi sa kaya mai kyau ma sun ɗauka ma ibada ce ƙazanta sun ɗauka ta ibada ce to sai ga mutum babba fa ya ci abinci sai ga ya haka da hannunsa ya haka sai ya sha fuskarsa abu ku taba gani ba? wai ai shi ne albarka waye gaya maka waye gaya maka manzan Allah cewa in za ka ta abinci kafin ka ci ka wanke hannunka amma su irin wa'annan kana kawo musu abinci yanzu ba maganar wanke hannu ko dannawa na ce in kana so ka gane cewa ka cin bala'i ma da cin jisuka da muke galibi suke kama ma a yanzu daga abin da muke ci ne in aka kawo maka abinci wata rana ka ɗauki sabulu ko ka samu irin wannan hand wash din ko liquid omo ka wanke hannunka ga irin abin da ke zuba da ke a hannunka yanzu ba haka daga zo haka lafiya kalau ba in ka sa shi a yanzu ka ƙara wanke daga dattin da ke fita baki kini sai baka tsoro wallahi to kamata a yanzu a ce kana wanke hannunka ma da sabulu ko omo kafin ka sa shi a abinci saboda kun gaisa da wannan kuma wani kazantar mutum ke fata majina da hannunsa da hannu fa ya fata majina ya wani yarfar ya goge sauran a riga kuma mai kuma maka hannu suka suna yi wai wai zuhudu ne wallahi manzan Allah shine asalin gayu kamata ya kana da tissue paper a aljihunka ba za a sanya ana dan murmura ba da tishinka a gefenka a aljihunka in ka ji wani yawa yawa ka sa tishu ka ciro ka goge kan titi ne to mai shi aljihunka in ka je da zubin sai ka jefa ka zama dan gaye ka bi sunar manzon Allah ko amma mutum kazami ragwazam kawai ya kafa jina da hannu kuma ya kuma kanu ya ku gaisa ta da Allah ka hakuri Allah ba ni na gani gaskiya bana ba ta ta kai kai kai ustaz virus virus sai mai da abun kamar wasa ta kai kai la la la la anta virus shikenan magana ta kai to zaka haka in zaka ci abinci sunna ne ka wanke hannunka in ka ga mutum abinci sunna ne ka wanke hannunka amma in ka ga mutum abinci sai goge alhamdulillah safa akan kuma ya dauka ma cewa wai ibada yake kaga nan ba musulunci bane wallahi ba musulunci bane Allah ka tsare imanin asalin tarbiya da tsaftafa manzon Allah ne ya kawo ta wallahi sallallahu alaihi wasallam in ga musulmi kazami to ba sunnar manzon Allah yake bi ba ba sunnar manzon Allah yake bi ya ce wa lagari huda suna yin addini ne babu wata shari'a daga manzon Allah domin kamata in kai musulmi ne duk abin da kai in wani ce maka me yasa kai kaza suka ce saboda manzon Allah ya ce kaza kaza kaza a hadisi kaza to inda kana kan kuda saboda manzon Allah ya faɗa ko saboda Allah ya ce kaza kaza kaza kaza a Qur'ani aya kaza to shine ka zama kana kan kuda kan shiriya kana abin kai na bisa ilimi na addini ba kawai dan kaga ana yi ba to haka ga so ka zama a rayuwarka na fata an gane ya ce wa haza ko to irin wannan ɗabi'a irin wannan abu da muka ambata yan ɗabi ko ala sufiya zai hau kai daidai zana kan sufayen wannan zamani masu yasu sufaye ne yan ɗari uka za ka za ka za in kana an za ka sha mamaki wallahi mutum an kamar goro da goron da kuɗi ya sa aljihu kuma san mun goro kuma sai ciro sai bantara da hannun da bakinsa kuma sai mai koma wai kai ma dan uwan shi ne sai ka saka garab garab garab da kauyanci ne in kana sha'awar ci sai ka sa lera ka aje kayanka kuma kai ka koya kanka dan ka ga wani ya bantare shi ka ce ya san maka in ka kai abin da yake ba dare ba a musulunci mazalla ya hana roko kuce-kuce mazalla ya hana roko da ya gaya wani sahabi cewa ya kadai roƙo kaza kaza ga illarsa addini da kuma tashin kiyama tun daga ranar da har ya koma ga Allah bai taɓa roƙar kowa komai ba yana kan raƙumi in tsabgage ta faɗi ta faɗo ƙasa ga ka ɗaya ba zai ce mai komin ba sai tsaye da raƙumin ya sauko ya ɗauki abinsa ya hau ya tafiya saboda kare ya roƙo amma kai ba ɗan ba ni goro ɗan ɗan ba ni guntun kaza wani fa tsabar ƙazanta fa abin da kake shan kasu kofin ka aji kalkana shan shayi kai kadai da shi kai ce aramin kofin ka wani kazanta ce aramin cokalin ka kai ka siya ba nawa ne gaba ɗaya da duk wani kazanta ce ba sunar manzan Allah ba ce kuwa so ka zama musulmi kanka a waye ba ka roƙon ɗan adam komai wani ba jima wannan fa a nan saudiya ɗaya daga cikin sarakunansu minista ne kayan su galibinsu wanda zai baya minista ma ɗan mulki ne ya tafi aikin haji a shekarar da kansa sai ya fito haka kawai ya ji cewa yana so ya ɗan fita da daddare amina don da zai ajiya da sun ina ne mina kawai sai fito da daddare haka shi kaɗai yake a babu masu gadi babu 'yan sanda ba shi kaɗai kawai yana ɗan yawatawa a cikin mina tunda lokacin an sa kayan gida yana yawo shi kaɗai jirgin wani dutse kawai gun tsoho shi kaɗai a zaune a kan wani dutse shi kaɗai da tijo sai ya jagun sai masa sallama sai ya amsa yana amsa sai ce masa ka zo da nama ne tsohon ya ce masa sai ce ba zo da nama ba ya ce masa kana son nama ne sai ce e ina roƙi Allah ne Allah ya ban nama sai mutumin ya koma sai je ni ɗauko nama kala-kala irin nasu na sarakuna ma aka taho da kadimai da waye jibji kansu laraba sa da karamci in gaje gidansa ka kaɗe yanka maka rago gaba ɗaya kama gabanka suna da kayan aiki ya sa ragon gaba ɗaya obin gaba ɗaya ragon a saka obin a fito da shi a ajiye ma kan teburi kai maka da wani ƙarfin daro na musamman ga wuka iya ajiye ma ka cika harkar mutu ba masa tsohon ne ta alhamdulillah ya ci nama ya ci nama ya ƙoshi da ya gama cin nama sai ƙoshi sai aka ɗauki guntun masu wucewa sun ɗau mutu wasu ayari kuma su wuce sai aka ce aka ba su to ga nama ba zai ce a baku nama suka ɗan suka yi godiya suka wuce cewa ba sai ne sai ce yanzu ya ce yawon bangiji Allah ina son shayi ne na ana ya ce wani abin da ya ba shi mamaki shi wannan sarakin yana tsaye ya ce sai wa'yancin da aka ba su naman suka tafi sai ɗaya cikin sai dawo da shayi a hannunsa sai ce masa baba kun ba mu kyautu nawa mun karɓa mun gode to ni ma ga kyauta ta shayi ne na kawo ma sai ce akwai na ana a ciki sai ce a ba na ana amma ga na ana a zakata ta to samun a ciki kuma ka kawo ko kofi ɗaya ka kawo ka ba wannan abokin nawa sai nuna su bar sarakin dan bai san waye ba suka sha kayan su sun gama sha sai shi sarakin abin ya bashi mamaki yana addu'a kuma take abin da ke roƙon Allah Allah yana bashi sai koma cikin hemarsa sai ga wani babban malami ce ka zo mu je ka goni da cikin abin mamaki sai suka taho tare da eh suka gaggaisa kaza kaza kaza kaza ba su bai san su suwaye ba sai ce to baba ga kana da ta bukata sai ce a'a abunka yace ai ta ni ba na bukata komai abunka in ina da bukatar abu Allah na nake roƙa shine kadai zai bani bana son komai abunka ne yace to ga kati na nan da number waya ta da komai duk da kake buƙatar wani baka kira ni yace kai zan kira yace a ga Allah da yake sama kuma in kira ka me zan yi da kai kai kawai sai sauƙi fara tafiya tace baba mu din ka san suwaye sai ce na sani mana ku bayin Allah ne ɗan adam kuma hi bane to ni ni ne malik kaza kaza kaza kaza kaza wannan kuma shine shak kaza kaza kaza manyan malaman kasar ne da kuma shi wani sarkin kasar ita abin da bai mamaki tsoho ko ge zo bai ba ita to jazakumullahu anna khair sannan ku da kokari kawai sai sa kai Allah sai baba ina zaka tafi ta kun gama komai ku fa Allah ba mu alheri to saboda sai take cewa ya ubangiji Allah na gaji kamata ba ta yi tafiya ba Allah ka tura mun mota na haumana ita tabin mamaki shi ne kan yi raba baki kawo ga mota ta wata ya fakin wasu to shi ne ke ba da wannan kisar da kansa yana jin hankalin al'umma cewa ka koma gun Allah kai tsaye a komanka ka dogara da Allah shi kadai a komanka shi kenan ka huta lafiya ko to haga su kuma irin waɗannan sun ɗaura addini ne kuma akan jahilci yana abu amma ka masa me yasa ake kaza sai ta maka to ba kyau ne haka kuma shi ba haka bane addini in haka ta maka me yasa kai kaza ka to ai saboda kaza kaza kaza ka faɗa aya ko hadisi ko maganar malamai ingantattu sai a ɗauka shi kan hina ilimi ba wai ra'ayinka ko ganin ya kamata ba ina fata kuna ganewa to kamar lokaci ko wa ma faqahum da kuma duk wanda yake bin dabi'u da halaye irin nasu su wayannan sufayen kenan ba suna bautawa Allah ne ba akan ilimi ba suna son addini suna son bauta mun ya buga misali da aka sallan magariba zaka duka samu wadansu sun zauna a masallaci suna ta yin zikirori amma da kudirin cewa suna bautawa Allah da kudu wannan irin zikirin sai dai kuma ba irin sa annabi ce ayi ba ba annabi bane ba sun karanto abin hadisan annabi bane akwai sa sai kun gane da ake nufi ya zauna shi kadai ina salatin annabi amma wanda irin salati ba wanda manzon Allah ya koyar ba kage ina son Allah ina son manzon Allah amma ba shi da ilimi ya ga ya kiye gane cewa ka je ka nemo ilimi kwaya ɗaya daga manzon Allah ka yi amfani da shi ka mutu ya fi ma zaman lafiya ya fi ma daidai a gun Allah akan kai shekara dubu kana bautar Allah ba bisa ilimin da annabi karantar ba babu ku haɗi ba salatin manzana da karantar da kansa kwaya daya ka faɗa so ɗaya tak ladansa babu haɗi ka zauna ka wani salatin da ba annabi bane ya koyar to kuma za ka samu irin wani sufayen duk wanda yake wata ƙungiya ta sufancinsa to shi ma akwai irin salatinsa shi ba zai na irin wa'yancan ba misali wanda yake tijjaniya ba zai yi irin zikiri da wuri da na ɗan ƙadiriya ba wanda yake ƙadiriya ba zai yi zikiri da wuri irin na ɗan na shakabandiya ba kowa da kalan nasa saman ka ɗauko na manzan Allah ba shi ne annabin kowa kuma shi ne idan ka mutu a ƙabarinka ma sai an tambaye ka waye matsayinsa abu shi yasa zaman ka lafiya a duniya ka bi manzan Allah sau da ƙafa mutum ba zai gane ta kansa ba wallahi sai ya mutu ba akan sunar manzan Allah ba Allah ka tsare imanin Allah ka datar da mu sunnar manzon Allah ka dauki ranmu akanta ka tashe mu akan ce Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik